Wai, wai, wai, wai, wai, wai. Masu saurare, ratanga ta yi zahi, kuma garwashi kuma wuta. Likitan ratanga ta rikice, yaka yaka cak. Likitan ratanga ta rikice, ta marƙaye, ta sarkaye, kai yasa. Hangara da kanta, ta kanta take yi. tana Allah kama hannuna ni hangara wayo amma mi ya kai kare gai da kura to ni dai ba ruwana ban ji ba ban gani ba ina nan gehe guda da ɗan radiyo na in kunna kawai sai na ji ci gaban wannan labari mm. kuma ku kunna rediyon ku tun daga shirin nan zai fara yanzu nan rayuwa kenan. Shiri na goma sha biyar alkawali kaya ne.
Yau da 'yan kwanaki kenan, hangara ta shiga kai da kawo a cikin gari kuma a ministan kiwon lafiya. Domin ta tsirar da barazana hidda ta daga aiki da Dr. Sani ke mata. Yau ta ɗauki taksi ta je cikin wata babbar anguwa ta shiga cikin wani gida mai kyau ta sallama.
waye kewa hangara ce hangara ke ce bismillah ban tsammani ganin ki ba fa madam sangare muna lahiya ke ce a haka ni dai ce ikon allah ko da yake na yi miki zuwa ba zata ba komai shigo shigo shigo to ba damu dan allah hangara ki min gawara da abin da ya faru dr sani na bulla mishi komai kin gaba da sona bane
haba ai ni madam sangare kin mini haɗuwar toto a ruwa ha saboda Allah madam sangare ha ki zo ki mini irin wannan tona asiri aika aika saboda Allah ha yanzu kin sa ni cikin wani hali ha ko kuwa ku dan kuna da kuɗi baku damu da mu ba mara kuɗi ha yanzu saboda Allah to aikin nan da shi na dogara yanzu kin zo kin yi mini wani abun saboda shi na rasa aiki na yanzu ya kike so in yi ne ha dan Allah ki hankuri hangara ki mi hankuri dan Allah
kin ga ni yanzu ba wannan ne matsalata ba abin da nake so da ke ki taimaka mini ki kai kuka na wurin mijinki don allah don annabi ya kai kuka na wajen ministan ofishin kiwon lahiya ya taimaka mini domin in samu in dawo cikin aikina
ni awa ni magana ta a yanzu ta ci wajen mai gida shi ne ke hulɗa da manyan mutane ni yanzu ko na kai kuka na na magana ki wajen shi ba zai saurare ni ba to da ke san matsalar to ya aka haka kike kuka kuma madam sangare me yake waruwa to
bari hangara ina cikin bakin ciki saboda mai gida na rabuwa zai ni subhanallah ya zaki wadi haka ba to dr sani zai bayyana mishi gaskiya al'amarin ina da juna biyu kuma kin san da duniya ba ta yiwa ne mai gida na yahe mini saboda allah yanzu madam sangare wannan shine ita kadai matsalar har kike kuka akan wannan karaman matsalar ha kwantar da hankalinki ni zan shiga biron dr sani kai tsaye in sace takardu in ga ta yadda zai yi hangara duk da wannan cin mutunci da namiki zai yiwu zai yiwu mana manta da wani zancen cin mutunci ni tuni na yadda wannan zancen na hita batun shi ni ba da rukokin san ai kin gane to hangara yanzu ya zami akwai yadda za a yi kina da kuɗi
akwai su kuɗi ina zuwa yanzu zan kame ki su yawa
to ga su na san dai sun isa Ah, kai ai, sun isa mana sun isa kai a lalle shikenan ai an yi an gama kwantar da hankalinki
komi yana tahiya daidai a cikin gidan likitan ratanga dr sani ya samu goyon bayan umma da rahama Umma, ina sauraron ka dr sani na ji an ce a hangara ta tambayi a yi bincike bisa kan an hudda ta daga aiki ba a kan ka'ida ba, kuma gashi abin nan ya zo ba a kan daidai ba.
ai wallahi ni na san dama sai ta tabka mugun abu dr sani kuma shaidar madam sangare kawai gare mu na dalilin fidda ta ko Ito, na san da ya kamata in gaya ma mushe sangare gaskiya mijinta don yana zawa yau da marici. Da na so in wasa ma, yanzu kuma ni ban ma san yadda zan yi ba.
dr sani kawai ka gaya ma sangare gaskiya ka gaya mushi gaskiya ka san matar tashi ba za ta da ta ba da shaida ba akan hangara ba To ni ba abin da za ni haɗi ba ne ba matsala, a'a wanda za ya biyo baya. Saboda kin san kwamiti yana shirin ɗaga gidan likita ga tamu zuwa matsayi na uku. Ita kuma hangara ta riga ta ɓata gidan likitan nan namu kuma dole ya kamata ta biya laihinta.
ai dolanta ne ta biya wannan kuɗi da ta- laifi da ta aikata To kuma kin ga in hangara ta ce za ta rama. Wato duk aikin da muka yi a cikin likitan nan zai roshe. Saboda mu da kanmu muna da laihi.
dr sani ban mu da wani laihi mai laihi hangara ita ɗaya adda laihinta
Wai alo? Hankuri? To, me kike yi a ƙauye? Eh, lahiya dai ko? Menene an ku tafka mugun abu? An ku tafka mugun a'udhu billahi. Umma.
Lahiya da kusani?
eh, hankuri tana nan ta da diyarta mai bukatar aiki da gaugawa. Maza mu shi.
to to
hangara da ita da aisha sun labe suna jiran umma da dr sani su fito daga cikin ofishi ko da suka fito sai suka shige a cikin ofishin dr sani domin su sauya takardun binciken lafiyar mushi sangare amma kwa wannan bokan ya isa mutum ko wata irin malati ya iya warkar da ha ke sai ma kin je gidan jaru ki ganshi sai abin da ya ga dama yake yi wai kin san da ya zo garin nan ya mai da kanshi wani sarki ne shi
ke za an gaya miki gaskiya ni nan dag- na ta- daga na tashi daga nan ga can na yi saboda yau wata na hudu da na je likita aka mini bincike har yau bisu ce mini komi ba ha? yau ba gwanda ba in je wurin shi ko ya warkar da ni ke bari in baki labari ko likitan gatar tanga da kike gani kowa ya ki yanzu kowa bai son zuwa can wurin shi dai ake zuwa wannan kuma duk lahin rahama ne inda ba ta kashe ba aminatu ha da duk wannan abu ai bai faru ba
sababi dibiyin da mutane suke gudana baya gare shi Mm, kamar dai wani rahani ne ya sauko mana ratanga babu mai cewa kala kai kai kai kai cin karan shi shike ba babbaka sai shuru kake ji iko Allah amma jaru ya kamata a yi mata magana mina na wanga abu ka san dai akwai hauka gare ta to shi kolomini ya kamata shi zan namiji ka kai shi ha ya kai mata shi gidan likita ai mata magani haba in shi ya yarda woka ya zo ya dawoma gidan shi to mu marasa lahiyar ratanga talakawa yaya za mu yi
kai jita-jita ta yi yawa a cikin gidan likitan ratanga umma dr sani da jean paul suna tsaye bakin gidan likita sun matsu suna jiran motar da za ta kawo hindatu daga ƙauye motar ta iso kuma ta tsaya a gabansu kai ni wallahi ban san abin da ya kai ta wannan ƙauyen ba su ma Haka sun jima ga lokacin da ta kai- ta muni magana ya kamata a ce sun iso wallahi gaskiya ne ki kwashi yara ki kai kauye haka nan kai ha ga sunan ga sunan ga sunan ga su nan sun iso hoto ku bude ku yi sauri ku yi maza kama jean paul kama bari kama ka hada kama ka hada hindatu wayo Allah na hindatu ya hakuri ya hakuri ya hakuri Allah na ku kama ya hakuri Allah na ya hakuri kin shi dakata dakata hakuri ba shiga zaki ba binta da balkisa suna bukatar ki je ki kula da su kada ki damu kwantar da hankalinki in dai inda tun muna kula da ita a'a ba Muna ni iya kula da ita.
ba ni iya rabuwa da hindatu wayo Allah na hindatu hindatu hindatu
hankalin hankuri ya tashi matuƙa tana kallon ɗiyarta yadda ta kwanci bisa gado likitoci sun gewaye ta domin su farfado da ita rahama ta kama hannuwanta ta ja ta sun fita
Umma, hankuri umma, ina sauraron ki hankuri inda ban tai da hindatu ƙauyen nan ba, da ba ai mata kaciyan nan ba ta shiga wanga hali.
haba hankuri ai ba lahin ki bane ba baki san aikin da jir za ta aikata bane ba gaskiya ne hakuri ba laihin ki bane laihin matan nan ne da suka afka mata wannan mugun abu kai Dima ci gani. Tun da aka shiga da ita har yanzu ba a zo aka gaya min halin da take ciki bari in tashi in tai hankuri in sai ki gani.
bar har ya hoto je mu shi mu sai ci ya hakuri dr sani na tana bakin kokarin shi ke ma kai hankuri dai har ya hoto mu shi bayan lokaci kaɗan sai hankuri ta tsinkai dokta sani yana tafi a wajensu fuska shi ta canza kuma kanshi a duke bayan hankuri ta fahimci abin da yake nufi sai ta fashe da kuka sannu haƙuri ya haƙuri
Dokta Sani, hindatu ta samu lahiya ko? Ta ji sauki ko?
sai dai Allah ba mu hakuri Mi, ta mutu ne? Wayo Allah, hindatu na jaririyata. Wayo Allah na. Wai.
wato mun yi duka bakin iya kokari don mu ceto ɗiyarki sai dai ta zubar da jini da yawa duk da ƙarin jinin da muka yi mata bai isa ba saboda babbar cibiyar jinin ce suka yanke sai dai Allah ba mu hakuri Wayo Allah na shiga uku na lalace ya inda haƙuri, tuna ya haƙuri, wayo haka Allah ya wayo so.
Allah Haka inda Allah ya so, ya tuna haƙuri.
wayo Allah na.
ya haƙuri ya haƙuri ya haƙuri Alo? Gidan yare ratanga ne. Da Allah ina so in yi mu wani ɗan kasa magana ne. Maganar gaggawa za mu yi da shi.
ya hakuri ya hakuri kin shi ya hakuri hakuri Allah ba da hakuri ya haƙuri haka Allah ya so sai haka Allah ya so ya haƙuri
Hangara ta shigo gidan likita a ɓoye, ta shige cikin ofishin Dr. Sani, tare da goyon bayan Aisha abokiyar aikinta. Ta aje wasu takardun jabu bisa lafiyar mushi sangare. Bayan haka, sai ta fita ta kama hanyarta, shi kuma a nashi ɓangare, mushi sangare ya matsu yana jiran Dr. Sani ya karɓe wannan shi.
sangare barka Docteur, muna lahiya Barka, muna lahiya.
bismillah Aha, to, to, to. Docteur, muna lahiya.
lahiya Allah mallan sangare Ah, alhamdulillah barka madalla Ah, to, madalla.
alhamdulillah.
Kai, Docteur, yau dai ganin ku dai da wuya.
To, wallahi yau a gidan likitan na a cikin ɓacin rai muke sai dai ka gafarce ni eh Asha, asha.
abin da ya sa mun kasa ceto wata karamar yarinya da aka ma kaciya.
Kaciya.
Wallahi, Docteur, har yanzu kuna cikin wannan zamani.
wallahi har yanzu ana yin wannan banna.
Haba, Docteur. Kun san bai kamata ba.
To ya aka iya?
To, naji. Ni abin da ya kawo ni ya ne zan nawa.
To, zancen naka kamar ka san lokacin da ka zo nan kai da mataka muka ashe magana. To bayan wannan kuma mun sake bincike.
To, Eh yanzu dai ga sakamakon diba kai da kanka.
takardun ku.
Eh Mm.
wato da muka sake bincike sai muka gano da kai baka iya aihuwa
Doktor, wani irin zanke ne wannan? Ha? Ba aiwa.
baka aihuwa Yo, gashi na kikin takardun an ke jikina lahiya launa yake.
Ya, ba- Komi na zuwa daidai kikin takardun.
ba ta yiwa ba ta yiwa wannan zance ba in ga ta- in ga takarda A'a, a'a, saya. Doktor, barin tambaye ka. Ko dai zuliya na kake?
babu zancen zolaya gaskiya ce nake ga maka zolaya ba aiki na bane Wani irin gaskiya? yanzu ga ga takardun an ce lahiya launin ce yanzu kai ka ce ban aihuwa wani irin magana ne nan ba ta yiwa doktor diba in dai wasa ne da kace kake da ni ka bari ban so irin wannan abun ga takardun takardun ya nuna komi babu zancen wasa cikin wannan gaskiya ce na gaya maka
aha gaskiyar ne wannan gaskiya ce doktor ina ma wani shawara wannan aikin da kake yi bai kamata ba kenan ni na gane ba san ma aikinka ba ba san ma aikinka ba doktor ya za ka yi kai min wannan zancen ga takardun ya nuna komi da komi ina aihuwa ka ce ba aihuwa malam sangare
kai ka sa abin da ina gaya ma kai daga yau ma matana ba ta koma zuwa cikin wannan likita ba ta koma zuwa cikin wannan likita wani irin wannan zancen zancen banza zancen ohi
ya aka yi haka
Jaru ta fito daga ƙauye tare da amaryar Laminu. Wata yarinya 'yar shekara goma sha biyar katal ta kawo ta gidanta.
Laminu, Laminu ko gidan ba kowa? Laminu?
Na'am ina ina ina cikin ɗaki ne na'am sannun ku da zuwa.
Yawwa. To Laminu. Ga mata na kawo ma. Wagga yarinya ta iya wanki ta iya guga in ta yi maka wanki da guga sai ka ce da cikin kanti ka ɗauko kaya ko ba haka ba haka ne wallahi mamma haka ne na iya komi da komi ko in gwada muku ku gani ne to kashi ko ba irin waccan mata taka raguwa da komi bata sani ba komi bata iya ba ga tanan dai ga tanan kashashar cikin gida ladidi
ni inna ni abin nan yana bani mamaki yanzu wannan ladidi nan aka aka hoto daga ita daga likita ba ta dade ba da aka dawo da ita da jikinta bai kwari ba babu lahiya kuma duka wannan sanadiyar rashin gaugauta kai ta likita duk shi ya jawo wannan abin ina gani da a yi hakuri har Allah ya bata lahiya wannan ta warware ladidi ko ina gani haka ya yi alheri
laminu ka san ita aihuwa babu wadda ba ta tahowa kowace aihuwa da tahowarta wata ta zo da sauki wata kuma ta zo da tsanani kana saurare na ko kenan yau ka diba ka gani hinda allahu akbar yarinyar ga hinda da mun bari ta dan kara gaba kaɗan da haka bai same ta ba allahu sai muka yi zahi muka yi mata wanga aiki har ya kai wajen muka rasa ta.
Haba mamma, wace irin magana ce hakan ga?
To, ni na azake ya zama kurma da can. Ashe kina na hakina magana.
Mamma, dama can wurin abin da kuke mini ko ga ina kyale ku. Biyayya da nake ma mijina Laminu ce, dan shi na kyale ku bance muku komi.
Ah, Laminu? Kana fashi.
Mamma, ku ne ummul aba'isin mutuwar hinda. Kai ni na kashi daga nan ku, ku tattare na ku na ku ta ku bar mana gida.
in hita in bar miki gida? Ko ko dai ke ki hita ki bar min gida. Hanya kofa bude. Kina saurare na ko? Kofa ga ta can bude take. Ke za ki hita ki bar min gida. Ba ni zan hita ba.
Laminu, kana jin su baka magana ne. Kai magana mana.
Laminu ya yi shiru. ya rasa yadda zai cewa ran ladidi ya ɓaci matuƙa ta kama ɗiyanta ta fita.
Laminu, kana jin abin da mataka ke gaya min, ɗaukata ka bar ni, oh ɗaukata, ɗaukata ka bar ni. Kai, kwama, kwama ba ni shikokina, kwama ni ce, Laminu, ba ka magana, ba ka kallon za ta tahiya, ba ka kama mini, ta ashe min ɗiyana, ba ka kama min kana magana kana kallona, ha? Ke kada kin zo, ke sha ko bar min shi kokina baki zo da komi ba haka ni ɗauko ki sai da ma daga baya uwarki ta gamo ki da ke son tabarma a sako an kayo miki sakon ke son tabarma haba laminu laminu kenan baka magana baka magana ko ni na tahiya ta da diyana na tahiya ta kuma shi kenan
bayan an yi zana'izan hindatu rahama ta je gidan su hankuri ita ko hankuri asuhin mutuwa ya dame ta ba ta iya magana da kowa sai girgiza kai take.
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Hankuri muna lahiya.
Lahiya la rahama.
Sannunki.
Yawwa.
To ina abun da ya samu?
To wannan kun sai haƙuri.
To Allah ya shikanta.
Amin amin.
In ji dai ban nan ga damuwarki.
A'a bai komi shigo ki zamna.
To na gode.
Shigo rahama.
Na gode.
To ai rahama in gaya miki. Wannan abin da ya same ni. Gaskiya na ji zahi.
Gaskiya.
Kuma na yi takaici sosai. Amma kuma ba za ni yarda.
Gaskiya.
ba za ni taba yarda ba kuma in gaya miki ba za ni yarda namiji ya kara buguna da hannun shi ba za ni yarda namiji ya sa ni in yi abin da ban yi niyya ba sai na yi kokari in yi yaƙi in gana kwato ma mata 'yancinsu musamman matan da suke cikin irin wannan halin su zo cikin ɗaki su yi zamne su yi ta kuka ba za su hito su gaya ma wani halin da suke ciki ba za ni yarda ba sai na yi yaƙi da wannan al'amarin.
Gaskiya ne na baki goyon baya ɗari bisa ɗari kuma shi yaƙi da mai rai ake yin shi.
Gaskiya.
To, ah, ga duk ta sani ma nan tahe, ni zan tashi kinji zan barin ki sai an kwana biyu insha Allah ina leƙowa.
To, Rahama na gode sai an jima.
To sai an Nagode.
jima insha Allah.
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Hankuri muna lahiya.
Lahiya lau.
Lahiya lau to sannu ha.
Yawwa.
Yau mu duka muna cikin yanayin rishi. Na so a ce da duka kurakuran da na yi na gyara su, amma dai kash. To, duk da wannan dai shi ɗan adam abinda Allah ya kadarta mishi sai karɓa da hannu biyu. A lokacin da na yi arme guri na guda ne in samu kuɗi in gina babban likita mai zaman kanta amma bayan hatsarin mota wanda a cikin shi na rasa matata da ɗana na yi nazari sosai sai na gano cewa ashe rayuwata ba cikin wannan jin daɗin ba ne ba take a'a rayuwata tana a cikin gidajen likita na gwamnati inda za ni je a yi unhwani da husa'ata don in ceci jama'a.
Sani, kai haƙuri. Ni ban san duk wanga abin ya faru a rayuwarka ba. Ban sani ba. Kai haƙuri.
A kulliyomin in na je ziyara makwantai, nukan yi nazari sosai, in yi lissafi sosai. To wannan abu shine yake bani ƙarfin gwiwa ina zuwa gaba, ina ci gaba.
Aiko Sani, wannan abin da ya faru. Na yi hushi sosai da kai. Don gaskiya in bude ido in kalle ka ma, takaici nake ji. Kan in yi maka magana ma, wallahi ina jin haushin Dokta Sani ya matso kusa da ita ya kama hannuwanta.
Shi ne ya sa na ce yau, saki jikinki duk wani abu da ke gare ki a bisa zuciyarki, kwaɗa shi.
Sani, lokacin da na so mu yi aure, Sani gudu ka yi ka bar ni, na maka sako. Kai sakonnin da na yi ta tura maka ba adadi. Babu wanda ka bani amsa a kan shi. Sai lokacin da na gani ya ji ya min ciki. Lokacin nan ne na haƙura. Na ga dai babu abin da zan iya yi yanzu sani dan mi ka bari wannan macuci azzalumi ya aure ni dan mi ka tahi ka bar ni sani ha wannan dan ta'adda ya min ciki ya aure ni sani
hankuri daji duk wulakancin da yake miki amma yanzu na roƙe ki gafara a durƙushe na roƙe ki gafara ki gafarta mini ki yahe mini hankuri
galli gadin gan galli gadin gan galli gadin gan galli gadin gan tan dan dan dan taba kaka kalin gangan ta hangara diridin taba kaka to abokaina shin ba na daɗe ina gaya muku cewa hangara dubaru da salonta sun yi dubu ba to daɗa yau dai hangara ta kawo ƙarshenta, saboda hangara ta shiga sauye-sauye na sakamakon takardun likita. Kai, kai, to, hangara, haka an ka zama kuma, jama'a hangara ta shiga cin hanci, to daɗa. ta shiga cin hanci ta shiga cin hanci hangara duka 'yan ratanga sun gane ta shiga cin hanci hangara ita kuma rahama da ita da hankuri da ladidi sun fara samun kuzari cikin aikinsu Mm. ba wannan ɗin ba ai ga wata sabuwa Doktar Sani da shi da hankuri za su holhodo da soyayyen nan tasu tun ta yarinta. duk wanda ke so ka a bashi labari to ya biyo wannan shiri sau da kafa rayuwa kenan.